فاتحة الحمد لله فاتحة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره وامتداله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف النون نوحد مولانا بأعمل نؤمن وبالرسل والأملاك وهو المهيمن ونوجب دورا عن ثناء نبينا قصورا ودورا بالمدائن نولد وإن كنت لم أوزن ولي محمد أزود أوراقا بحبك أولن وإن كتبوا المنجار يوما وألبسوا سمعتي أكن مثل الذين قد فيقول إبراهيم إن جاء زيره بذرة من يثني عليك ويوسن وتركي تماما للقصور أظنه وعلم فرب الله للكل موسن هذا المصطفى يوما يجود من الرد تبسل أوزاري وقلبي تزمن وإن جاء قواني لعمل خلافة لكي أعرف التوحيد والكل مؤمن ليسلم جل الناس أقتل بابا جهادا وإني مؤمن بك موزن فارفع علما لجعالة وادعة واغزر رايات الصليب وعجب فلي يرفع الدور العجيب فلا يرى سوى العلم والدين الحبيب يزين فتؤذي رجال الله بذل راسه وإذ وتمجيد وللحج حاله يكون زمام العالمين جميل بأيدي رجال بالعلوم تمكن فياتي مسيح والرجال رجال بدين الإمام الحاكم يتدين هنالك أما الفيض لا شك لا الشرع وعارف بالله والشرع متقن فيخدم إذا لا تكون ولاية وإلى ممات الروح فالخير يدفن فإن لم يكن من يذكر الله زلزلت زلازل ساعة ولا تلمؤذن فيا رب أكر بالأمين رجاء فما لي سوان على الله مادن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بحال الدين قدري أمامه عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب والذين قد أحسنوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نويد مولانا بأحمد نؤمن وبالرذل والأملاك وهو المهيمن قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه يتي نوحد مولانا منا كأيت أبنجج متبارك وتعالى شي كأي وهو المهيمن shine mai shaidar aikin bayi tabaraka wa ta'ala sannan wa nu'minu muna yin imani bi ahmada da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa bir rusuli muna imani da manzannin Allah gabaki daya wal wal amlaki muna imani da mala'iku ma gabaki daya an tumina billahi ko وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره مره وهلوه نعم.
وشين نعم وانا حديث يدو يواقي أنس رضي الله عنه والهجم دورا عن ثناء نبينا قصورا ودورا بالمدائن لنور shehu ya ce wani hujimu wani lokacin sai mu ja baya mu ja birki dauran wani yayi an sana'i nabiyina sai mu ji ba ma iya yaban annabi mu kusuran saboda takaitawan mu wa dauran wani lokacin kuma sai in ji kamar an mun famfo nu'ulinu muna ta bayyanawa bil mada'ihi da yabannin manzon Allah wa dauran ara annal hayata mariratan wa dauran araha bubiyati thumma wallati نعم.
wannan ne yake faɗa nan Mm.
وإن كنت لم أهزم مديح محمد أسود أوراقا بحبك أولن Allahu akbar shehu yace wa in kuntu ko da yake na san ni lam uhsin madiha muhammadin ban iya kyautace yabo ga annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wannan tawari'u ne yake yi a cikin a cikin sha'aninsa ko da ban iya yaban annabin ba usawi da auraqan na san dai ainihin ina rubuta wani rubutu a takarda saboda annabi saboda annabi duk wannan bakakken rubutun da nake yi na san dai saboda annabi nake yi mu'linu ina bayyanawa ne bi hubbika da soyayyarka ko da ban iya yaban ba to na- na cika takardu dai da rubuce rubuce a kanka Mm.
وإن كتبوا المدة يوما وأثبتوا ثم جاءكم مثل الذين قد حسنوا yace wa inil muddahu idan mawaka katabu suka rubuta abin da yake na su na rubuce rubucen su yawman wani ne wa asbatu suka tabbatar da sumati kamannina a cikin yawan yabanka akun sai in zama misalan ladina qadasanu sai in zama kwatankwacin waɗannan waɗanda suke kyautatawa a cikin bayanka in sun mun kyakkyar- kyakkyawan zato cewa ni mai yaban annabi ne shikenan sai in shiga cikin zirin masu yaban annabin amma ni a kaina na san ni ba ba- ban kware a wajen yaban annabi ba sai dai idan mutane suka mun zaton haka wa in katabul muddahu نعم anan wa in katabul muddahu idan idan al muddahu ya zama ainihin labari ne na mubtada mu'a- ko labari na mubtada katabu kuma fi'ili da fa'ili sai ya zama shine shine ainihin eh, ai muddahu shine mubtada muakhar ko katabu kuma sai zama jumla ce fi'iliya a fi mahalli rafi'il mubtada a wannan li'irabi kenan ko kuma kace wa in katabal muddahu wannan shine abin da yafi rinjaye a cikin lugar larabci ka- ka- kaman da yake cewa kaman da yake cewa ka qaulihi sara rijalus sa'a Mm. وو- ووحد ووحد الى مع الجماعة كقولهم سار رجال رجال الساعة سار رجال idan jam'i ya- ya- idan jam'i yazo bayan fi'ili to ana ana ana kai aike fi'ilin ya zama fi'ili maji guda daya ba a jam'in sa So- saboda haka to nan shehu yace in katabul muddahu imma ya zama taqdimin taqdimin um, mub- ta'khirin mubtada akai aka gabatar da labari a ƙarshe sai ko kuma ya zama wa in katabul muddahu wannan muddahu din badali ne na waw alfa'il na katabu sai zama bada jumla badaliya in haka aka yi ko kuma ya zama alalu bati akalunil barajisu akaru akaluni albarajisu ko ya zama a wa- a wannan lugar aka yi wannan magana Mm.
فيا فوز إبراهيم إن جاء ذكره بزمرة من يثني عليك ويحسن to shi kenan ya yarda idan an yabe shi an ce kyakkyawan mai kyakkyawan ya iya yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fa ya fauza ibrahima ya madallan annabi eh, sayyidina ibrahim eh, alai eh, radiyallahu ta'ala anhu ya madallan sheikh ibrahim in yas radiyallahu ta'ala anhu in jaa zikruhu idan ambatan sa yazo bi zumrati man yusni alayka a cikin waɗanda suke yabo gare ka ya rasulallahi wai husinu sana'a alaika kuma ya zama yana kyautace yabo ka a ga- yabo a gare ka to saboda haka mama madallan yaban Sheikh Ibrahim an aka lissafa shi cikin masu yaban manzon Allah anan ne yake cewa wa ya fawza manzawi wa man kana yunshidu hmm? bidiwani bidiwani hada Sheikh Barhama yu'linu waya fawza manzawi ha ko karanta mana waya fawza manzawi ha ويا فوز منزاوي ومن كان ينشد بديوان هذا الشيخ برهامة يعلن ya raban manzawi da wanda duk suke rerawa ga wannan diwani na Shehu Ibrahim kuma suka zama suna bayyana shi suna daga murya akan diwani Shehu Ibrahim Allah ya sanya mu cikin wanda za su samu rabansa amin وتركي تماما للقصور أظنه مهالا فرب الله لكل محسن وتركي تماما وإذا كوكا جئنا سوى بين إيه يبانسا با ناكاسا أحسن أوراقا أسويد أوراقا أسويد أوراقا ويبا وي تركي تماما ba ba ba na bar abun bane kwata kwata a'a azunnuhu muhalan a ce wai na rabu da yaban annabi ba na yaban annabi wannan ba zai yi gare ni ba yawa don kusan haka wannan abu ina faɗarsa ne a bisa irin hali na takaitawa bawa farar billahu ubangiji na maɗaukaki musinu mai ɗauka mai kyautatawa ne lil kulli ga duk wanda ya kyautace yaban annabi asal mustafa yawman yajud bi nazratin tugasilu awlahi wa qalbi yatminu yace asal mustafa ya kusata abun zabi yawan wani yini yajudu yamin baiwa bi nazratin da duba tugasilu awzari wato ta wanke dukkan laifuka na yin zama da laifi gaba daya in ji shi ibrahim wato siminu kalbi kuma ta gyara zuciyata ta yi kyau ta yi lumi lumi wa in sha qawani li hamli khilafatin likai arfa at-tauhid wal kullu mu'minu ba nan ba ma in wuce gaba ma in Allah ya ga dama qawani sai ya karfafe ni li hamli khilafatin in dauki amanan nan ta halifanci wanda zai zama ta halifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da banza ba likai arfa at-tauhida dan daukaka tauhidi wal kullu mu'minu kowa ya imani da Allah li yuslima jillin nas aqtulu babaha jihadan wa inni mu'minun bika musinu li yuslima jullun nas a zamani na mafi yawan mutane su shiga cikin addinin musulunci su shiga cikin addinin musulunci akwai lokacin da yaje yaje a gini kwanakiri a wani kauye da yayi kiran kalmar la ilaha illallah mutanen kauyen gaba daya mutum dubu hudu ne suka zo suka karbi kalmar tauhidi a gurin Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace li yuslima jullun nasi mafi yawan mutane su musulunta a hannuna aqtulu ba'daha jihadan lin nafsi in kashe kuma ba'azinta ina mai yaƙi da su amma yaƙin zuciya yaƙi kala biyu ne akwai yaƙi bi saifi akwai yaƙi bin nafsi to wannan jihadan bin nafsi shine aikin da shi Ibrahim ya zo yayi ya raya zukata da sanin Allah da kuma sanin manzo Allah da rike addinin Allah ba tare da takobi ba ba tare da mashi ba ba tare da kibiya ba kawai da sirrin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka da wannan ne ya raya mutane sauran mazaje na da irin su sai Umar Rufuti irin su sai Sayyidina Usman ibn Affan su da takobi ne suke yakan mutane su shigar da su cikin tauhidi amma shi Ibrahim shi da laƙani ne da la ilaha illallah ne ya shirya da bayan Allah zuwa ga tauhidi shi ne yake cewa wato wato jihadan in zama mai yakin zuciya wa inni muhsinun in zama mai sanin ilimin isani bika da kai ya Allah mu'minun in zama mai cikakken imani da kai ya Allah farfa ilman lil jahalati wadi'an wa aghfir ayati salim wa adfinu yace fa arfa ilman sai a zamani na ɗaukaka ilimi kowane iri ya samu ilimin zahiri da ilimin baɗini ilimin mu'amala da ilimin da ilimin sana'a kowane ilimi ya samu a zamani na lil jahalati a bar jahilci ina wadi'an ina mai ajewa lil jahalati ga jahilci duk inda yake Allah ya watsar da shi wa aksiru rayati salibi sannan kuma a zamani na za a kakkarya ainihin tutocin nan na salibu cross za a yi ta karya su za a ta shiga cikin musulunci ka je kasashen nan yanzu ka gani irin su benin irin su togo irin su a wannan kasashen lunguna lunguna da ake shiga musulunci ko a nan kasashenmu akwai wani bawan allah muna da shi ana ce masa mala a fiku kwanakin baya da ya shiga wani ƙauye a hannunsa mutum arba'in da ɗaya ne suka shiga musulunci take a nan saboda haka yana takkarya salimu yana takkarya ainihin tutar gumaka ana shiga musulunci a zamaninsa wa udufinu duka an binne su ma ya zama ba kalmar kirista فذي يرفع الجور العظيم فلا يرى سوى العلم والدين الحنيف يزين الشيخ يتي فذي دنيني با يرفع الجور العظيم zalincin nan na zamani na sarakuna wanda wanda suka yi da azan da turawa wanda suka yi da kuma mutane masu zalincin yan uwansu da ilimi na ne a zamani na da sirri na ne ake ɗauke wannan musibar wannan bala'i a wannan yura balayura ba za a ga komai ba sai wani ilimi sai addini ko sai ilimi wa dinul hanifi da addini wanda yake yuzayyanu ake kawacewa a zamani a zamani na idan nazo kuma ka Allah ya ba duk yanzu shari'o'in nan da suke da ake ta yi wannan jiha ta kama shari'a wannan jiha ta kama shari'a da ilimin nan da yayi wa ahlus sunna ahlus sunna duk karama shi Ibrahim ce wannan hadisin da suke hada cewa duk karama shi Ibrahim ce duk wannan aikin da suke yi na na daukaka addini da sunan wata kalma da suke faɗa akan kansu su ba sani ba shi Ibrahim suke wa ainihin aiki karamarsa ce ta bayyana su suke ta ɗaukaka sunna suke ta ɗaukaka fiƙihu suke ta ɗaukaka ilimi a wannan zamani har ya cika duniya duk karamar shi Ibrahim ce da ba komai na ilimi fiƙihun babu sunnan babu wane ne din babu to amma karama shehu din kashi nan ta zo ta bayyana malamai ko ina sunna sunna sunna sunna Allah ya kara yawan su
fatum siru jalillahi bi zilli rahatin wa izun wa tamjidin wa bil haqqi alanu kace fatum siru jalillahi sai mazajan mazajan addinin Allah su zama fi zilli rahatin a cikin kwanciyar hankali kowa ya zauna lafiya wa izin da buwaya wa tamjidin da girmamawa a'lanu zama suna bayyanawa bil haqqi da gaskiya yakun izmamul alamin jami'ihim bi aidi rijalin bil ulumi tamakkanu yakunu imamul alamin wato wato ragaman nan ta mutane gaba daya ta tabbata jami'ihim gabaki ɗayan su bi aidi rijalin a hannun wasu mazaje tamakkanu waɗanda suka tabbata bil ulumi a cikin ilimi yanzu in ka samu maulana sheikh ibrahim saleh radiyallahu ta'ala anhu duk fanni na ilimi gaba ɗaya ya yi tabakkuni a cikinsa ballantana cikin alkur'ani ballantana cikin hadisan manzan Allah in ka ɗauko maulana shi da usman bauchi duk fanni na ilimi ya yi tabakkuni a cikinsa ballantana ilimin ƙur'ani ballantana ilimin hadisi in ka ɗauko imam a sha rubutu na ainihin ghana shi ma duk fannin ilimi ya yi haɗa a kansa ballantana ƙur'ani ballantana hadisi waɗannan mazajen da sauran waɗanda suke ƙarƙashinsu gaba ɗaya mazajen Allah ne waɗanda suka yi tamakkuni a cikin ilimi wanda ba za a ɗayanta daga cikin iliminsu ba saboda haka Allah ya jikan Ahmad Bamba malaminmu ne Allah ya jikansa Allah ya gafarta masa shi ma yana daga cikin malaman da suka samu tamakkuni a cikin hadisi da cikin ilimi gaba ɗaya saboda haka muna muna raja'i Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara kullo mana da mazaje masu shekaru akan ilimi irin waɗannan mazajen fayati masihu war rijalu rijalu bidinil imam al-hashimi yatadayyanu fayati masihun shikenan sai annabi Isa ya zo war rijalu rijaluhu lokacin da ya zo mazajen duk mazajen sa ne sun zama masu ilimi masu addini yawa ya dayyano kowa yana yin addini bidinin hashimi da addinin al'imamin hashimi da addinin bashimin dangi shugaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hunalika ammal faidu la shakka lan tara siwa arifin billahi wa sharhu mutqanu hunalika idan imamul idan imamul mahadi da imam isa suka zo hunalika cananka ne ammal faidu to kowa fa zai zama dan faira duk ahli sunna ahli sunna din nan za su koma yan fayar shi ibrahim dukkanin su yan fayar shi ibrahim za su zama Alhamdulillah.
hunalika ammal faidu dukkanin su wannan kokarin da suke na shige da mutane da hadisi to za su dandani fayar shi ibrahim kowa zai zama dan fayar Alhamdulillah.
la shakka an lan tara siwa arifin billahi ba za ka ga kowa ba sai masanin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala wa shar'un shari'a Allah mutuqanun kuma za a ki- za a kyankyance ta ta zama galariya kowa zai santa a yanda take da zaukin tasawuf da zauki na ilimi da zauki na ittisalin sanin hadisan manzo Allah zuwa gare shi من فيختم عيسى لا تكون ولاية بأينما ما سروا إبر خير يدفن Allahu akbar fa ya katimu Isa to aka ana cikin haka ana cikin haka annabi Isa wani kaulin an ce zai shekara bakwai wani kaulin an ce shekara 40 zai yi to shikenan dai ko ma shekara nawa dai zai yi ana cikin wannan jin dadi na ibada shikenan sai annabi Isa sai Allah ya masa wafati shikenan sai Allah ya aiko wata ri- wata iska shikenan sai annabi Isa sai ya shake ta shikenan sai ya rasu to to shikenan da annabi isa ya rasu la takunu wilayatun ba'idar ruhi ba za a samu waliyi ba kuma bayan rasuwar annabi isa ma'ana duk wanda za a haifa ba- sai dai a haife shi wani iri amma ba waliyi ba waliyan Allah sun kare da waliyin Allah na ƙarshe shine annabi isa alaihi salam duk wani waliyi zai tafi tare da annabi isa saboda haka kuma ba za a haifi wani ba bayan annabi isa saboda haka shikenan wal fal khairu alheri gaba daya yudfanu za a binne shi a ina za a binne shi malamai sun yi ittifaki a cikin bayanai cewa annabi isa za a binne shi ne a a rawdan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurin sa yana nan a keɓance daga sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina abubakar radiyallahu anhu sai sayyidina usman radiyallahu anhu sai sayyidina sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu sannan sai sayyidina isa a iya ce masa alayhi salamu a iya ce masa radiyallahu anhu shi tudu bi yace a ce masa alayhi salamu saboda annabi ne kuma za a ce masa radiyallahu anhu saboda waliyi ne radiyallahu ta'ala anhu saboda haka sai a binne shi to yayin da aka binne annabi Isa a rautar manzo Allah to shikenan shari'a gaba ɗaya kuma ta ƙare kuma shikenan shari'a ta ƙare shikenan kuma sai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo hautsini a duniya da rikici da lalacewar al'amura kuma shikenan to me zai ce ma gashi zai faɗa ma فإن لم يكن من يذكر الله زلزلت زلازل ساعة ونادى المؤذن fa in lam yakun man yadhkuru Allah idan annabi Isa ya tafi to za a rasa wanda zai ambaci Allah za a rasa wanda zai rashi- zai ambaci Allah hadisin Imam Muslim yana cewa eh, yana cewa eh, la taqumu sa'atu hatta la yujad man yaqulu Allah Allah Allah alƙiyama ba za ta tashi ba sai an rasa wanda zai faɗi sunan Allah in dai yinin aka zo aka waye gari ba a ce Allahu ba to shikenan zai bata dudaran nan ta zalzalar zalazil sa'atin shikenan sai tashin alkiyama shikenan sai ya motsa komai zai rika rugujewa komai zai lalace daga nan shikenan wana da mu'azzinu zai kiran sallah zai kiran sallah wannan irin kiran sallah ne wannan busa ƙaho kowa kawai sai ya ji bayana sai mana wana bil mu'azzin ba mai kiran sallah za a yi sallah ba mai kiran sallah za a tafi inda- inda ba sallah za a tafi lahira Allah ka sa mu cika da imani kai Allah ya sa mu kan mu kai wannan lokacin Allah ya sa ka da mu kai wannan lokacin Mm.
فيا رب حقق بالأمين رجاءنا فما لي سوى أن أسأل الله معدن ya rabbi ya ubangiji haqiqa raja'ana ka tabbatar da abin da muke raja'i bil amin saboda darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam famali bani famali ma'adinun ni ba ni da wata dabara ba ni da wani buramu da wani ma'adini siwa an as'alallaha ba wani dabara sai dai in ambaci ubangiji yayi min abin da ya kamata ya mun عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بأهل الدين قدري مأمن salatan Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce eh, ma'manun aminci ya tabbata li li- ko eh, ne haka ne ko asiriya wato gidan daji na ma'amanun aminci ya tabbata gare su biya da sababin salatin عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه والذين قد آتنوا salatan Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aliyan da alayansa wa sabin da sahabbansa walladina qad hasanu haka nan waɗanda suka kyautata addinan su harfin sadi تباركت هذا الأمر القرون الثانية في شكرا وفي شكر فالوسع ولله الحمد الحمد للنبي للنبي محمد محمد بأمجاد بأمجاد يسيء يبي والنفس قاتل جيرا لي وليك سيدي وارقد لو أني فتى يوزن الرقدا لذلك يعبدون من جزاز ووسن فروي بدون
وقد لي جاءني يومي من عمل أنني ومري مقبول تلقيته نصا نقدت وإن شاء الله أمين تقلبت نقائف آمالي فما لم فلا نقدا فعبد مطيع طالما سار موسنا أماليت والوزنا تعد ولا توسع فإناتنا المرتبى متصرف لربي وتبذير لما أما أو قسى هذا المصطفى يوما يجوز بنذرته ويذكر قدرا من دناء لنا قسى عليه صلاة الله ثم سلامه لغيبة في نزلي له تؤمن النشرى عليه صلاة الله ثم سلامه وكفى بعدي ومن كان أولى عليه صلاة الله ثم سلامه تزيل شكاياتي فريجي فرهسا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصالح أصله كل ما وصى صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمين تفاوقت هذا العبد أذكره نسى لربي شكرا فوفي شكر قد وسى قال مولانا وشيخنا وإمامنا وممدنا إلى الله شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه يتي وقت هذا العبد لوكة ونن باوا أذكره صفايا يا كديتا يا تركك أذكره إن أنبت ونن بياني نسا a fili ba koyewa nake ba shukuran godiya ta tabbata li rabbiya ga ubangiji na fawa kaduwarsa shi yayi uwa wasiya cewa a rika yabansa bi shukuri da godiya gare shi والملاء ممدوح النبي محمد بأمدائه ينفي أيوبي والنقص walimla dan menene ba zan samu wannan safa'i ba kuwa wa mamduhi alhalin abin yabo na annabiyyu muhammadu wannan annabi mai girma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi amdayihi kaga da yabun nan nisa ne yamfi uyubiya ai wato al'aibobi na suke nisanta ga birana wannan ƙasa da tawayata take nisa take nisanta ga birana أحسن شيرا بمديك سيدي وأرقص لو أني فتى يوزن الرقصا wa'asin shiran ina kyautata yabo ga ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na waka fi madidika a cikin yaban ka ya rasulullahi sayyidi ya shugabana saboda dadin yaban ma wa arqusu zan yi rawa law anni fatan ina ma a ce ni matashi ne yusinu raqsa ya iya yabo ya iya wa- ya- wato rangaji a cikin yabanka aiko da na da na yi rangaji idan shi zikiri a ƙa'idarsa a haƙiƙarsa ba za ka fare shi da rawa don shi ba a'a sai dai idan kana yin zikirin abin da ke cikin zikirin shi ya fusge ka ya sa ka kai rawa to idan wannan abin ya fusge ka da daɗinsa da haskensa da madadinsa ya fusge ka ya sa ka kai rawa to wannan rawar ba mazmumiya ba ce ba za a zarge ta ba saboda ya zo a cikin tafiyar mazaje da yawa ko maulana shekul islam yadda shi hassan dim ya ba mu tarihi bayyana faira lokacin da faira ta bayyana shehu yana daukan samari ne wato ya wuce gaba su rika zaga madina madina ta kaula yana zikiri tare da su suna rawa wannan ya tabbata a cikin maganganun shehu hassan din ya gaya mana wannan farkon bayyana shehu ibrahim ainihin zikiri ya tabbata cewa rawa yake yi saboda haka a, wato zikiri da rawa ba ba ba kulliyarsa ne haramun ba ko da yake an faɗi wata kalma wanda shehu man nasu al-imam ya faɗa cewa yana da ingancin magana da ya faɗa cewa maulana shehu ibrahim ya yi wata addu'a mummuna ga wanda ya rawa a cikin masallacinsa wajen zikiri ya yi masa addu'a akan kafarsa ta kare to in ya tabbata wannan ya tabbata haka to kila shehu ya yi ne ala wajihin tablihi ba ala wajihin ba ala wajihin na hayin amini ba ba hani ne wanda zai hana mazajen da zikiri ya fusge su suka yi rawa ba domin yin rawa a cikin zikiri shehu islam ya yi harafi guda a cikin diwani yawwa menene menene tukaddiru ma ya kubani kubani farkon tazakkartu wa zikira tukaddiru lil mahaya layali istima'i layali istima'i alhayy fi hadratil ulya to wannan baitin gaba ɗaya yana magana ne akan zikiri kuma magana ne akan rawa a cikin zikirin saboda haka idan wancan magana ta tabbata wataƙila shehu ya canja a cikin maganganunsa har ya kawo wannan abiyat a cikin diwani yin rawan a yi ta da ma'ana da cewa akan la ilaha illallah ake yi akan sirrin la ilaha illallah ake yi to mutum ya san kuma yana yin haka din to amfanin zai dawo gare shi yau amma ba wai a ɗaurawan ya zama kawai shine dansin da ake ba da ake yi ba a'a ai kaga cewa saboda yaban annabi ne da shi saurayi ne wanda ya iya rawa zai take jikinsa ya rawa to kalmar zauƙin madahin ne zai sa shi ya rawa yau an gane menene ukar rudu tasliman habibi talazzuzan wa ta'abbuda talazzuzan wa ta'abbuda jin daɗi da kuma ibada saboda haka ya tabbata imam suyudi ya fitar cewa ja'far bayyar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa bayani yayi masa bayani cewa cewa asbahat khalquka khalqi wa khuluquka khuluqi sifarka tayi kama da sifata kuma kana dabi'o irin nawa dabi'o irin nawa manzo Allah yake gaya wa Ja'far Dayyar Ja'far Dayyar da manzo Allah ya gaya masa wannan magana saboda dadinta ya tashi a gaban Annabi yana ta rawa yana ta juyi yana ta rawa yana ta juyi aka ce to wannan shine asalin tawajud wanda mazaje suke a cikin zikirin Allah saboda haka kar a kore abin gabaki daya lalle zamana dai shi mai zikirin inda zai yi rawan ba rawan zai yi don rawa ba don burgewa ba ko don wani samartaka ko don wani abu a'a kalmar ma'anar zikirin da yake yi ita za ta fusge shi har ya yi wannan rawa don samun daɗin wannan kalma wanda ainihin ta shiga cikin zuciyarsa ita ce wanda manzo Allah yake cewa za ka ta'amal imani man radiya billahi rabba yawa to in ya dandani wannan imani da haske ya shiga zuciyarsa wannan rawar da yake yi ba ta ta bace ta zikirin ce an fahimta ko to shine bambancin inda za a yi kamata alalabi tsakanin maganganun imam da kuma abin da su zakirai suke yi wanda ba fa'ida saboda haka an ka daukansa mai fa'ida dan a karu a cikin la ilaha illallah an fahimta to alhamdulillah
zikira ka yaro ne tizazu mawaddatin ruwi bi jismi sa'irun sakan alqafsa ake lizik ta'aru yaruli ihtizazun wato hizza wato tana motsa mun lizikira ka saboda ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga shi mai zikiri mai zikiri na hakika idan yana zikirin to hizza ce take motsa masa me hizza wato shine wani irin huluri da zai zo daga Allah ya shiga zuciyarka eh ya shiga zuciyarka har wani abu ya faru gare ka kai baka san an maka ba yawa shine hizza ya faru ga sayyidatuna maryam aka ce wa huzzi ilayki da jizi'in nakhlati tasaqat alayki rudaban jamiyya wato yayin da hizza ta zo mutum ko menene na karama zai iya yi a lokacin saboda ya zama a cikin jinsin waɗanda suka yi fana'i a cikin wannan kalma a cikin wannan zikiri na Allah tabaraka wa ta'ala irin sa ne ya tabbata ga urwatu urwatu bin zubair radiyallahu ta'ala anhu yana da mageduwa a kafarsa yana da mageduwa a kafarsa aka rasa yadda za a yi da shi tana damunsa sai matarsa ta ce in kuna so ku ku- ku cire wannan mageduwa ku bari ya shiga sallah in ya shiga sallah baya nan hizza ya ya ya tafi gurin Allah baya nan baya jin abin da ake baya jin komai saboda haka ya shiga ya shiga sallah suka zo da gatari suka datse kafar ko motsa bai bai san an yi haka ba to shine hizza shine hizza irin ta mazaje sun tafi gurin Allah Allah ka ba mu haka Allah ka ba mu haka saboda haka to to to, to shikenan ihtizazu mawaddatin wato irin wannan ihtizazi din na soyayya yana motsa mun saboda ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gani ko zikiri ayi shi dan ma'anar da za amfana da ta amfana da ita a cikin ka ka amfana da ita faruhi kaga sai ruhina bi jismi da jikina sai suka zama da irin wani tsuntsure sakanal qafsa ya zauna a cikin kurkuku kaman wato denu in aka sa ta a kurkuku ba sai rike ta tsalle tsalle ba tare da yadda za ka yi to haka aka haka aka rasa ruhu aka saka ruhinsa a cikin wani jazaba ya rasa yanda zai da kansa kaman ya tafi lahira ba dama ya tafi lahira domin yana cikin duniya ko manzala yana faɗa cikin hadisi sahihi yana cewa a duniya sijinul mu'min ko jannatul kafir shi mu'mini yana cikin duniya dole ya haƙuri a cikin ta har sai ya gama rayuwarsa sannan zai tafi ainihin lahira to to shi ne abin da shehu yake bayyanawa na cewa idan mutum wato ruhin sai ya tafi wajen Allah daɗi yayi daɗi sai ka ji yana cewa Allah kashe ni saboda daɗin kamar ya tafi lahira kuma shi kuma lokacin sa bai yi ba shine ma'ana lokacin tafiya bai yi bai zuwa lahira saboda haka sai dai a yi haka har zuwa lokaci ya cika
وقد جاءني يومي من عمد أنني وما لي مقبول تلقيته نسا faƙar ja'ani yaumi wani labari ya zama min hamada daga wajen ahmadu sallallahu alaihi wasallam annani cewa ni ni kaina wa madhiya wato ainihin da kuma yabona maqbulun wato an karɓe ni an karɓe ni halaran manzon Allah da ni da yabona an karɓe ni a gurin manzon Allah kuma Allah ka sa mu cikin wannan jinsi barkaci shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace talaqaituhu wannan bayanin na same shi ne nassan baki da baki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
نقصت وإن شاء الأمين تقلبت نقائد أعمالي كمالا فلا shi نقصا ya ce na kasu ni ba ba cikakke bane fa da kuke gani na haka wa insha Allah aminu amma idan amintaccen Allah manzo Allah ya yarda ta kallabat mana qaisu amali kamala sai mu ayyuka na waɗanda ba su cika ba sai a cika mun su a wajen annabi fala na kasa sai in zama babu tawaya gare ni فعبد مسيء طالما سار مسلا فما لي سوى الحسنى تؤد فلا shi تؤسى Ibrahim ya ce fa Abdul shi bawa ne musiyun ba kamar yadda ya faɗa ba ɗala ma tara musinan yana wuyata kwarai da gaske ya zama mai mus- mai kyautatawa famani ni ba abin da yake gare ni siwal husna sai ai sai sai neman kyakkyawa la tu'addu ba za a kiranya wannan ba fala tuhusa ba za kuma a kiyaye ba فإن أتنا المصطفى متصرف لروع وتزييم لما أم أو خسى tace wa inna atina al mustafa kaga luran nan ta mustafa abun zabi mutasarrifun yana mai tasarrufi ba a cikin bayi yanda ya ga dama li raf'in ya wato cikin daukakawa wa, wa taksirin da yawaitawa lima amma da abin da ya ga mai aukasa ko ya keɓance أتى المصطفى يوما يجود بنذرة فيجبر كثرا من جناح لنا قصا asal mustafa ya kusata mustafa yawman wani ne ya judu bi nadratin ya mun baiwa da duba zuwa gare ni fa ya jiburu kasran sai ya ainihin ya- ya ya ya ya dora karayata min janayin daga fukafikina usta wanda aka karya shi an karya mu fukafikina tafiya ta ma'ana ta yi rauni manzo Allah ya dora ni yayi gaba da ni عليه صلاة الله ثم سلامه لطيبات بالنجم له تؤمل النساء salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nujubi wato tagoyi na tu'minun nassa ka aikata gaggawa annasu anan ma'ana gaggawa ka aikata gaggawa bi gare ni lidai bata zuwa madinar manzon Allah عليه صلاة الله ثم سلامه وتزاد أعدائي وما زاد أولى الساعة salatin Allah da amincin Allah saboda ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatas hata adai ita wannan salati ta halakar da dukkan makiyana wa man kada da wanda ya mun kaidi aularsa ko dan fashin addini kai taimun maganin su عليه صلاة الله ثم سلامه تزيل شكاياتي فريشي قد غصا salatin Allah da amincin Allah saboda ga manzo Allah saboda ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuzidu shikayati ita wannan salati ta guzar da duk abin da na kai kara gare shi zuwa manzo Allah farishiya ta ga ainihin matashiya ta aduhusa an yanke ta babu ita matashiya an san matashiya eh me matashiya eh a ba matashiya a cikin fuka-fuki take yawa ita ce karshe wani kananan fuka-fukai su ne matashiya in an cire su eh, in an cire su dai sai tsuntsu ba zai iya tashi ba to to shine ori shi ya kada hussa hussa an dace ta hussa ba da hussa an dace ta babu babu ita gare ni Allah ka ce Allah ka mayar mun da ita عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وساب أسله كلما وسا salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayansa wa sabin da sahabbansa allazina aslahu sune wadanda suka gyara kullama wasa duk abin da annabi ya bari suka gyara shi suka tafi da shi suka kawo har zuwa gare mu الحمد لله الله قال لا فيه. الحمد لله شوف فيه.
lokacin wanne na farawa mu ko na na tafiya Hmm? Ah, dubu da ba da 20 muka fara ba to ka gani minti nawa muka yi karatu Hmm? Ah, an zo da wuri ba a fara da wuri ba dai kai ne baka zo da wuri ba
الحمد لله kai ne baka zo da wuri ba to minti talatin aka ko minti nawa eh alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العبد بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإكرامه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين malawar su bako ya tafi to wasu da nisa
Ani, na ji ba mu